الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا ranar litinin 22 ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu za a ci gaba da tafsirin gwargwadon fahimta kamar yadda aka saba Allah ta'ala ya ba mu dacewa Allah ta'ala ya mana gamdakata alfarma alƙur'ani قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نعم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم
نعم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin cewar hakika Allah ta'ala yayi baiwa ga mu'minai yayin da ya aiko masu yin ba su fihim rasulan a yayin da ya aiko masu wani manzo mai girma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusihim kuma wannan manzo ya fito ne daga cikin jinsin su na ‘yan adam ko kuma jinsin su na larabawa ko kuma jinsin su na wato ainihin kwarai shawa kuma dukkan waɗannan ya zo Allah ta'ala a wata ayar yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa manzo ya zo muku daga cikin kawunan ku shawa ko ku yan adam wata ayar tana cewa wa innahu la zikrun laka wa liqawmi shi alqur'ani da aka saukar maka ya rasulullah daukaka ne gare ka da kuma jama'a ta na ƙwarai cewa a cikin su ne Allah ta'ala ya aiko manzo ba ƙwarai kuma arabi da haka a takaice idan darga ta zo wa mutum inda yana da hankali ga mata yin rungume da hannu biyu yasa Allah ta'ala ya ce masa ta shaidi wala ta kunu awwal kafirin bihi ko kar ku zan kuskure wanda farkon wanda zai kafirce ma littafin nan gashi ku ne za ku fi samun ta goma shi tunda annabin a cikin yaranku a cikin ƙabilar ku yake to amma ba kowa ne idan aka yi mai gata yake fahimtar gata ba galiban ɗan gata bai suka gane gata ba sai gatan ya bushe ya bashi lokacin kuma sai ya gano kuma lokacin da gano wa ba za ta yi amfani ba sai dai ya cibiya ta Allah ya kare to Allah ta'ala ya yi rantsuwa ya ce hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai kaga mu'minai duka yayin da ya aiko masu manzo daga cikin kawunansu ya zo alaihim ayat kuma wannan manzo yana karanta masu ayoyin Allah su ne alƙur'ani mai girma manzo alaihi salatu wassalam yana karanta alƙur'ani yana yi ma mutane wahayi da shi Allah ta'ala yana cewa qul ka gaya masa ya rasulullah inna ma unzirukum bil wahyi iyaka fa ni nukan yi maku wa'azi ne da wahayin Allah ta ka wahayin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani to shi yake yin wa'azi da shi kuma alqur'ani shine mafificin dukkan wani wa'azi in aka zawo aya ta alqur'ani aka yi mutum wa'azi da ita bai wa'azu ba to ba wani ba wani abin da kuma zai iya wa'azar da shi sama da alqur'ani so da zancen Allah ne shi alqur'ani in mutum ya san kimar zancen Allah aka ce Allah ya ce kai kaza ko ka bar kaza ai ya kamata mutum ya yi ko ya bari da haka alqur'ani shine babban wa'azi shine babban tunatarwa sannan kuma shine abin da babu shakku daga wajen Allah ne ke yi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim sannan kuma yana tsarkake su daga dukkan abubuwa marasa kyau tun daga kan miyagun ɗabi'u da kuma tarbiyya ta hali da tarbiyya ta zamantakewa da tarbiyya ta ruhi da tarbiyya kai hatta tarbiyya ta yaki kaga ko yaki shi ba a cika ka tausayi ba to amma musulunci da yazo saboda tsananin bin diddigi da tsari har yaki sai da aka sanya mai dokoki da ka'idoji an ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd gazawatihi imra'atan maqtulatan fa ankara qatlan nisa'i wata rana manzo Allah a cikin ɗaya daga cikin yakokansa sai ya ga wata mata ga sanan an kashe ta an jefar da ita daga nan manzo Allah ya ce daga yanzu an hana a daina kashe mata kuma wanda ya bai shigo yaƙi ba a zuwa a sama shi ko irin manyan malaman su da suke cikin benaye suna ibadu ba za ba wanda zai kai masa hali ta zama sa can wanda ya zo filin daga da shi za a bula ko musulunci ba a yadda a yi wa mutum musla ba me musla shi ne a bayan an kashe mutum a kwakwale mai ido a yanke hanci a rika lamba a fafa suke a yanke al'aura su kafirai suna yi a yakin odi sun yi masa yadda hamza sun yi ma wasu irin su ana tsibirin nazar duk an masu ba amma ko musulunci ya ke yadda da wannan mai yadda da wannan ba da haka a musulunci ba a kashe mace ba a kashe karamin yaro mai risala ya ce illa an yi katilu sai dai idan an ga ƙananan yaran ko matan suna yaki suna kashe mutane to su ma za a yake su da haka alƙur'ani yana tsarkake mutane daga dukkan wani dauda na halayya ko na ko na zamantakewa ko na ruhi ko na hali ko na komai ma wa yu'allimuhum al-kitab wal hikma ko kuma shi manzon Allah yake masa kuma yana sanar da su alƙur'ani din manzon Allah ya koya wa sahabbai alƙur'ani kuma yana da kutabul wahayi marubuta wahayi an ce waɗannan halibobin guda hudu duk suna da cikin marubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai akwai wata mata ma ita cewa dai ma akastu qaf illa min famin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqraha kull yawmin ala al-mubah kull jum'atin ala al-mubah tafi min suratu suratu qaf wal qur'an al-mubin wannan sura ban ma haddace su ba sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk idan ranar juma'a ta ya hau kan minbari to yakan karanto ta da irtijala to ta dan ta koyi wa'azi to amma yanzu wata wata wani aka yi da kamar suratul kafir wata yake kamar an fara ba to shi kuma aiki bayan ya gama hudubar ko kuma yana cikin sai ya karanto ka dukanta a matsayin ya karanto wasu ayoyi na wa'azi sahabbai manzo Allah ya koya masa alqur'ani an samu ma da alqur'ani a cikin sahabbai da yawa akwai Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ma da alqur'ani ne tun a rayuwar manzo Allah akwai Ubay bin Ka'ab shi ma ma da alqur'ani ne tun a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu shi ma ba da alqur'ani ne tun a zamanin manzo Allah akwai sayyidina Uthman ibn Affan shi ma mahaddisin alqur'ani ne tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga akwai tani mujani an gane ko tani ibn Aus Haddani shi ma mahaddacin alqur'ani ne tun a rayuwar manzon Allah to bayan wafatin manzon Allah nan ma akwai sahabbai da suka tashi da yawa suka yi kura kokarin sai sun haddace alqur'ani sai na Umar sai da yin shekara bakwai ko sha bakwai bisa sabanin ruwaya yana kokarin ya haddace suratul baqara amma hadda tare da sanin ma'anarta ma'anonin da ba ta yi lokacin da ya hada sai da ya yanka saniya ya raba namar ya gode ma Allah amma yanzu mutum zai ga dan ya yayi sauka alqur'ani ko sai ka da makaranta ta sai a yanka rago a kawo rai rabi ba rago rabi amma ga mutum yana kano kano shi yana tsajin nan to sai na Umar ya yanka sa saboda mutunta alqur'ani da darajar shi sai da na Ali kamar yadda talima musulmi ya kawo lokacin lokacin da wafatin manzon Allah bayan manzon Allah ya yi wafati an gaba duk abin da za a yi an nada sai na Abubakar Ali ba sai sai na Ali ya ce kaina ba zan ba zai ƙara taɓa ruwa ba ma'ana wanka hatta a kuma alƙur'an har sai na gara haddasa alƙur'an fada sanin bai sai ya shiga gida kuma kuma fa'u ba bi da zai ya tuka alƙawarin sa bai yi wanka ba sai bai haddasa alƙur'ani ka ji maza ka ba mazan whatsapp ba ko da twitter da google da ya suna da yamma facebook wani anan ya fi kwarewa shi ne ba wajen hadda alƙur'ani to shi Allah ta'ala yadda ya farzan da manzon Allah ga aikin da nan gurin yana karantar da mutane alƙur'ani an gane wal hikima kuma yana karantar da su sunna hadisan manzo Allah sallallahu alaihi suna da yawan gaske al-Imam al-Bukhari hadisan shi dubu takwas cikin sahih al-Bukhari da yan kai amma ya ya ya tace su ya tattara su daga hadisai sama da dubu ɗari ya waro hadisai dubu takwas da yan kai ko tara da yan kai ya fitar da ingantattu a ciki daga yanzu Allah ta'ala ya kawo sauƙin al'amura وأدل التبين سيوقع الكتب الكو الكتب الستة أجسوا ستة سيايا وأنسى والسلالي لجبايا وسنة جسية الكتب الستة دلنا محمد أقوي تسعة إذا تشغل بلاي ستور ذات هي أقوكو اللي في سيكون تدعم من يسوع إن كان على أدنى Allah ta'ala ya kawo sauki da haka sai a rubuta wannan sauki a rika fada da bincike na na gaba wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wannan intin malamin sun ce mukaffafatun min as-sakina ai ma'anar shi wa inna lalle yadda lamarin yake kanu su mutane sun kasance min qablu kafin a saukar da alqur'ani la fi dalalin mubin suna cikin bata wacce take bayyananna a kuma kowane bashi Jafar bin Abi Talib lokacin da zai kare kansa da sauran sahabban da suke hijira zuwa Habasha yayin da sarki Najashi ya tambaye shi saboda tuhumar da Amr bin al da abokin tafiyarsa suka yi masa akan cewar addinin addini ne na bata addini ne na sarrai addini ne na zalunci na raba kai sai isa kunna qauman ahla jahiliya na akulul baita wa nusiu sawa ainihin siwa wa ya'aw wa ya'khudhu al-qawiy min nabil al-sa'id an gane ko yace da sun mutane ne ma abota jahiliya muna yin ba ma yin makwataka tare duk wanda ya zauna da makwataka zai cutar da shi muna cin mushi an gane ko kuma mai ƙarfi yana fata abu daga mai rauni wannan shine sifar duniya a da kuma mata da ba su da haƙi ga musulunci yanzu yanzu ne ake zuga su musulunci ya ba su rabin gado to a da san ba su da gado su ma kansu in aka mutu su ma raba su ake a matsayin gado amma musulunci ya zo ya sama masa rabin gado kai ba ma rabi ba ne na taɓa yin wata doguwar lakta musulunci akwai inda yake ba mace gado daidai da namiji akwai inda ya ba mace gado ma wanda ya fi na namiji akwai inda kuma ya ba namiji gado wanda ya fi na mace jami'a na abin magana me yasa inda mace ta namiji ba a ce na kuma ta lalace shi inda za a gane yaƙi ake yi da addinin kawai su matan ake so a kai wa in kanu min qabl lafi dalal mubin aw lamma asaru Allah ta barka na'am أولما أصابتكم مصيبة قد سلت مثليها قلتم أنا هذا
na'am قل هو من عند أنفسكم na'am
إن الله على كل شيء قدير
Allah akbar Allah ta'ala yake cewa awalam ma asabatkum musibatun awalam ma asabatkum asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir wannan aya kamar dauraya ce game da ahadas da suka babbaru bayan yakin Uhud na daga waswasi da shaitan ke sanya wa zuciyar fa'ar wasu sahabbai da kuma ita kanta zuciyar ta tana yi masu wasu wasu. Allah ta'ala yake ce masu a wannan ma a sabar ku musibar wai yanzu dan kawai wata musiba ta karewar yaƙi ta same ku a ranar hudu kada a san su misalaiha wacce ku kun taɓa samun nasara ninkin wannan musibar sau biyu a ranar badar saboda an kashe masu mutum saba'in ne su sahabban Allah manzo Allah subhanahu wa a ranar Uhud to su kuma a Badar sun kashe kafirai manya-manya rukunai guda saba'in sannan kuma sun kamo guda saba'in da Allah ba sun ninka ba wannan guda saba'in din da sun kamo in an ga dama sai a ce duk a kashe su sai na Umar ma shawara da ya bada ke da ranar Badar yace ya Rasulullahi waɗannan wanda aka kamo duk a kashe su liya aliya alaman nasu anna domin mutane su gane cewa mu dinnan ba mu da wata alaka ta tara gayya tsakanin mu da kafirai sai sai na Abubakar shi kuma ce ni ina ganin muna da rauni yanzu ku dora kansa abin da ya fansa a sai makamai a sai abin da ai abubuwa a sake su sai manzo Allah ya dauki ra'ayin sayyidina Abubakar bayan kuma ya yi har ra'ayin sayyidina Umar bayan ya yi wannan to kun riga kun samu nasara ninkin wannan kulsum Allah haka amma kuma duk da haka sai ku rika cewa ta yaya haka ta faru ga shi mun kan gaskiya mun kan addinin Allah ta yaya haka ta faru kul huwa min inda anfusikum ka ce musu shi hakan daga wajen kawunan ku ne yana daga cikin al'adar Allah subhanahu wataala da dama musibu da yake saukarwa a kan kasa saboda abin da mutane suke aikatawa jama'a gane wannan musibu da suke zarta ta al'umma a ban kasa mafi yawancin su daga abin da mutane suke aikatawa Allah ta'ala ya ce yana ya kama mai yawa da gaske fadin su shine wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abin da ke samun kuna daga musiba saboda abin da hannayen ku suka aikata ne Allah yana yafa da yawa ba da gaske kuma inda inda inda za a ƙara tabbatar da wannan ma'anar ka gane cewa Allah yana yafewa ne shi ne faɗin Allah ta'ala walau yu'afidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba inda duk abin da mutane suka aikata sai Allah ya kama su da laifi ya hukunta su to duk wani abin da ke tafiya a banka har tururuwa Allah ba zai bata ba zai ya shafe mu gaba daya inda laifin da muke Allah zai rika ba mu mara sakamakon wannan din dai kawai in aka yi da yawa sai a ɗan jibo mana wata ɗan musiba sai za ka sa mutum wannan ya gyara halinsa wannan ya gyara wannan ya gyara haka amma inda duk abin da muke yi nan mujirmanci Allah zai zai saukar mana musiba daidai haka to ba za mu kai labari ba wallahi ina ba ta an gano wannan to Allah ta'ala ya ce kullu huwa min inda anfusikum kace musu wannan abin daga kawunan ku in kuma aka tuba tuba ta gaskiya aka gyara halayya to Allah ta'ala zai zanye ibtila'in sa ya kawo rahama daga wajen muna fatan al'umma Allah ya tattare mu da gyaran shi kuma Allah ta'ala ya tausaya mana ya tsebe mana musibin da ke damu inna Allah ala kulli shay'in qadir domin shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai shi yasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku yakin ya karya muku shi ma aka mai raunuka masu yawa alaihi salatu wassalam saboda shi Allah ta'ala yana da ikon yin duk abin da yake so ya yi kawai na'am wa ba sarwa
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين Allahu akbar Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillahi wa liya'lam al-mu'minin abin da ya same ku wa ma asabakum abin da ya same ku na kare ya kira na Uhud yawmal taqal jam'an a ranar da jama'a rajula guda biyu suka haɗu da rundunar rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane ɗari tara da hamsin gur a nan jeji da rundunar abu sufiyar sarkin makka da mutane dubu to ranar da jama'an nan suka haɗu abin da ya same ku da kare ya yi yaƙi ba bi izinin lahi to da nufin Allah ne ba ai ma'ana bi iradatin la haka Allah ya yi shi tun asali da kaga wannan an dawo babin ne babin tauhidi ba ta ana ta maganar saboda kawo da kuɗi ko saboda abin da muke yi nan kuma an ce abin da ya same ku fa bi idin Allah da da fa irada Allah ne haka Allah bai nufi da ina fata an gane wannan me yasa wata hikima ta Allah ya sa Allah ya haka wal ya'lam al mu'mini domin ya bayyana ma duniya masu imanin gaskiya kamar yadda na faɗa a rubutu masu sallah a masallaci ɗaya fa aka samu wani aka ce manzon Allah ya rasu an kashe shi a yakin Uhud yace to ai mu zai ayi sulhu da Abu Sufyan a dawo addinin iyaye da kakanni kawai amma cikin masallacin annabi ne sallah a yayin da shi kuma ɗayan yake cewa to idan har an kashe manzon Allah ina amfanin rayuwa bayan sa ku tashi mu je mu yi yaki a kashe mu kamar yadda aka kashe manzon Allah da Allah ba dan wannan fagen da wannan dagar ba za a gane wannan sai yasa wal ya'lamu al-mu'minin dan Allah ya bayyanar da wa duniya da da mu'minai na gaskiya a gane su sannan wal ya'lamu al-mu'minin وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا na'am قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان na'am يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم na'am wallahu والله أعلم بما يكتمون
Allahu akbar Ah, Allah ta'ala ya ce wal ya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون wato Allah ta'ala ya sanya yakin ya sanya ne wal ya'lam alladhina nafaqu domin ya ya bayyana wa duniya waɗanda suke munafikai ne suna yin munafinci ne tare da manzon Allah ba imanin gaskiya suke yi dan ya dan ya bayyana wa duniya da su wa qila lahum kuma sun ta wajen da shugaban su sun ta wasu ɗari uku kun san tun kafin a gwamza yakin ma'aiki ya yi ko da mutum ɗari tara da hamsin tun kafin a gwamza a fara gwamza shi shugaban ita ka wannan je da gani to wannan zade mu je mu bada bayan mu ne a dinga soke mu kawai to da haka duk wasu masu bin magana na ku zo ku koma Madina kada a gaban manzon Allah a gaban sun mahaifin su Jabiru Abdullahi al-Ansari shi mahaifin su Jabiru yake cewa kai yanzu an zo wannan matakin ka tabar da manzon Allah shi za ki su shine ki saka amu ba mu yi yaki irin wannan yaki na halakar da ke mu ba mu yi shi an gane ko yace to tafi san Allah ta'ala ya wadatar da annabin sa gaba da kai da yayi ku tabbatar ba ku haka to shi da Allah yake ba da wannan labarin wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah sai aka rika ce masu su munafikan ku taho ku dawo ku zo ku yi yaƙi domin girman Allah dan ɗaurin kalmar Allah a wilfon ko kuma a ku tunkuɗa magiya ta sanadiyar yawan ku ko da ba za ku yi yaƙin ba ku taimaka kar ku tafi ku zo ku ƙara mana yawa yadda za su riƙa jin tsoron mu shi ne a wilfon wudu haka ba da mafarki da suka ce qalu sai suka faɗa za su an ce wa nudukul arazil al-awram ko furucin mutumin banza dama da ya faɗa za a gane wannan sakare ne kawai eh za ka sai ta ce launa alamun kitara ai da mun san yaki mun je yaki lakka ba na ku da mun bi mun ba mu je yaki nan fa wata bakan magana yake ba ka san ya ba da shawara a zauna Madina ko inda wanda yake bibiyan mu ya ji ya san wannan annabi alaihi salatu wasallam ya dauki shawaran matasa yan bana bakwai wanda suke da hamasa da zumma ta yaki da shi cutar to ai mun gano mu wanda ya yi wanda suka yi asirin imana tunda ba ka bi shawarar sa ba to kowa ya yi wannan yana daga cikin tarayya wanda ba ta Allah ba in kana tare da wasu mutane dan Allah ko malamin ka ko wani shugaban ku na wani abu in ka bada shawara ba ka ba duk sai ka daddanye jikin ka ka zara gudunmawarka wai kai harkar ta lalace tunda ba ka bi shawarar sa ba halin munafici in dai da gaske ne dan Allah kake tafi da tafiyar dan a ci nasara to in ji an karɓi wata shawara ana ganin ta dace kai ma ka ba da goyon baya a kanta irin yadda Khalid ibn Walid yayi lokacin da irin na Abubakar shi ya wasu ta a matsayin kwamanda aka tafi yaki sai na Abubakar yayi wafati biya kuma sai na Abubakar shi ke kwamanda bayan yayi wafati sai na Abubakar sai na Umar ya hau to sai na Umar yana da takarar ya ga mutane kamar sun fara samba Khalid ibn Walid so in an ji yaki da shi sai an yi nasara sai ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi kan mabinin daga gari ne nisa bayan haka ina sanar da kai cewa halifa abubakar halifa manzo Allah sai na abubakar yayi wafati ya bar duniya saboda haka yanzu kuma kan sadda bini ne amirul mu'minin da zaran wasiƙa ta ta zurgun ka to ka ajiye kwamanda ka ba wani dan kada mutane su tabbaci to kun ga inda a ce hali ne irin na munafunci sai ya faɗa ko ya buge wa mutane a fili yadda zai buge wa mutane gwiwa amma sai ya shiru kawai ya ɓoye wasiƙa sai ya kira ina ga abu mai da ne da ban mana sunan shi ne kwamanda ne ya ce to yau da sun na ga na gaji an yi yaƙoƙi kwana biyun nan din na gaji yau wa ne kaɗan taya ne sai na huta kwana biyu kuma ya rike takobi ya ta daga ya ci gaba da bin wancan din sai da aka ci nasara an yi komai an gama da kafirai sai su to jama'a kun ji kun wasiƙa da sai na Umar Halifa ya rasu Abubakar Umar ya zama shine Halifa ya aiko cewa ya cire ni kwaban da ya sawa da duk lokacin da aka kawo wasiƙa amma na san idan na faɗa a lokacin zuciyar mutane labarin rasuwa Halifa za ta rufe zuciyar su kaga za a tsorata ga labarin kuma ni an cire an canza kwaban da kila wasu ra'ayinsu ba haka ba ne sai suka yi sa din na dinka wannan nake faɗa ne da aka yi nasara ta nan na bada to wannan shi ya kamata mutum ya rika sabarwa da shi launa alamu ta tare laka ba na hum Allah ta'ala ce su waɗannan munafikai lil kufri aqrabu minhum lil iman sun fi kusanci zuwa ga kafirci fiye da kusancin su ga imani aqrabu lil kufri sun fi kusanci ga kafirci minhum fiye da kusancin da suke da shi a wannan rana da imani ga imani a da can kafin wannan rana sun fi kusanci da imani duk da suna sallah tare da annabi ba a taɓa ganin sun goyi bayan kafirai ba amma yau ko sai gashi abin ya fito ƙarnar so suke kafirai su dirka ta annabi da dama ai a gani da ido ne in ba haka ba ya yi allazina amru la tu'i wal ladina kafaru ko in tu'i wal ladina kafaru ai ga nan munafikai ake ne da ma ka dare su amma dai ana jin azabi azabi kasar ranar sun fi kusanci ga muminai amma a wannan ranar sun fi kusanci da kafirai ya kulu na bi afwahihim ma laysa haka ne kuwa fi qulubihim suna faɗa maka ya rasulullah da bakunan su abin da baya cikin zuciyarsu wannan shi ma muna jinsi akwai ina tunanin abdullahi bin amr bin al-as idan ba mata suna ba ko shi ko ɗaya da cikin sahabban wani yake ce mashi wani tabi yake cewa kunna na da kullu alal muluk fanuhaddisuhum bi hadithin mun kasance muna shiga wajen sarakuna sai mu rika zantar da su wani zance khilafa ma fi qulubina sabanin abin da ke cikin zukatanmu mu ga musu magana daban abin da ke cikin zuciyarmu daban sai wannan sahabi ya ce kunna na'uddu zalika ko kuma haza ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min an-nifaq mu ko mun kasance muna kirga irin wannan abin da ka faɗa mutum ka je wajen shi mai magana daban abin da ke zuciyarka daban to mu a zamanin annabi muna kirga irin wannan cikin munafirci ne wannan gara ka faɗi abinka a fili in mutum zai tafi da kai ya tafi da kai a haka in ba zai tafi da kai ba mutane suna da yawa wani zai biyo irin ra'ayin da sai ku tsaya da shi amma a ce ka rika yau mutane mudata in ji malaman duka wato yan burin burin a nan ga yadda kai a can kuma ga yadda kai a goye ga yadda kai a wannan bai zama abin da yake da kyau shi yasa akwai sahabi hanzala yana da cikin marubuta manzo Allah musamman da za a rubuta wasiƙu zuwa wasu gurare wata rana sai suka haɗu da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai yake cewa shi hanzala ya isa ya Ababakar na faɗa hanzala kuma a rayuwar manzo Allah ne ba lokacin ba Abubakar ba Ali ba ne lokacin yace ya kai Abubakar ni hanzala na ga munafiki sai na abu sai subhanallah me ya muna kun sunan kuwa yace to manzo Allah ya mukan zo ya mana wa'azi idan ya mana wa'azi muka dauki taji kai ta ce muna kallon wuta da aljanna to amma da mun dawo gida an yi wasa da mata da yara an yi gogayya da abubuwa na rayuwa sai mu manta abubuwa da yawa ga zuciyar mu duk ta karam sai na abu sai yana da haka sai to ai ni ma irin wannan tana samu na mu dungo mu sai wajen manzo Allah mu ce tunda har yana ganin wannan munafiki ne majalana annabi aka zo da ma'aiki a rai salatu wasalam aka gaya mashi wannan magana sai ma'aiki ke cewa ai da a ce da a ce za ku dawwama lauta zuruna da a ce za ku dawwama alama kuntum alaihi wa fi zikr akan abin da kuke kai shi a waje na din nan da kuma cikin tuna wannan wa'azin babu sassauci lasafahatkumul mala'ikatu alal furshi da mala'iku sai sun rika musafaha da ku suna gaggaisawa da ku akan shimfiɗin ku ma inda za ku tsaya haka sai dai manzo Allah sai ce wani walakin ya hanzara sa'atan wa sa'atan an ce manzo Allah ya faɗa haka salata marrat hasu yace sai dai ki hanzara ku ai abin da ba dan wani lokaci ne haka sai kuma dan wani lokaci sai kuma dan wani lokaci ma'ana wani lokaci za ka ga mutum ya tuno lahira yana ta ayyuka ko wani lokaci zai kuma kama'a so yake ma ina zai samu wata ma mai zambaci ya ƙara aure misali ko a ƙara shagalin duniya wani lokaci zai ga kuma tsakatsaki to yasa manzo Allah ya ce rafi ya hanzara ta sa'ata wa sa'atu wa sa'ata ai rayuwa haka take wani lokaci ka ga abin ya motsa maka wani lokaci kuma tsakatsaki wani lokaci kuma ka ga abin ya karbace maka to wannan shi ka ga manzo Allah ya sanya mu wannan hannun cewa ba munafinci bane irin wannan yanayin shi ba munafinci bane amma ka shigo wajen mutum ka ga ne wata magana na na fassara ta mala'iku za su rika gaisawa da ku a gaishe ku ko na fassara da Hausa to alhamdulillah to wannan shine a wal ya'lamu alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw yadfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum lil kufri yawma idhan aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ko wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine mafi sanin abinda suke koyewa na'am
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوضاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله أكبر الله تعالى يسوع الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين سلم منافقان سنة وأندع قالوا لإخوانهم suke faɗa ma ‘yan uwansu ko na jini ko na ɓata ko na munafinci wa ƙa'adu kuma alhali su sun riga sun zauna ba sai yakin ba amma suna faɗa ma wanda suka je gun yaƙi me yiwa dai da jini ne suna cewa lau a kawo na ma ku tulu ai da sun yi mana biyayya da ba su shi ka a gurin ba kaga wanda yake gurin ɗan uwa ne na fili ba na munafurci ba tunda sun sun bi manzo Allah har sun yi jihadi bi sabilillahi an kashe su lau a kawo na ma ku tulu to da suka faɗa haka sai Allah ya maida masu martani kul ka faɗa masu fajra'u an anfusukumul maut to idan kun isa ku tunkuɗe wa kanku mutuwa ba ne in kun tusa da ke inda ku kasance ku masu gaskiya ne cikin da'awar ku na cewar inda sun biye muku sun zauna a nan da ba kashe shi a can ita ko mutuwa ba wanda ya sai tunkuɗe ba kanshi ko kamar yadda na kawo baiti da nan wa idar maniyatu an shabat azfaraha alfaita kullu tamimatin la tafu ai idan mutuwa ta zo da kumbulan ta ta kaba duk wani guru ko laya ko menene ba zai amfani ba mutuwar ce kawai za a yi dole sai an tafi da haka malamai ma suka ce bai da cikin rukunnan imani wai ka yadda za ka mutu ta ma ka yadda ba ina ka san zai yi ko amma sai dai ka yadda idan an mutu za a tashi abin da imani yake bukata kenan amma sharɗan imani wai ka yadda za ka mutu wannan ba sharaɗi ba ne sai dai kawai ka yadda idan ka mutun za a tashe ka qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin wala
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا na'am بل أحياء عند ربهم يرزقون Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wannan nan kuma za a faɗi falalar sahabbai ba ma sahabbai ba duk wani wanda ya mutu wajen jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata kada kai tsammanin waɗannan mutanen da aka kashe shi aka kashe su kai a cikin ɗaukaka kalmar Allah fi sabilillahi amwatan cewar su matattu ne irin yadda kowa ya mutu a'a ba haka suke ba bal ahyawun a'a su rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun suna nan wajen ubangijin su ana azurta su da abinci da abin sha da dukkan wasu abubuwa na rayuwa da haka mutuwar shahidi ba irin mutuwa ce ordinary ta kowa ba mutuwa ce wacce ma'aiki alaihi salatu wasalam a ruwayar muwadda malik yake cewa wajidtu law anni uqtalu fi sabilillahi fa uhuya summa uqtal fa uhuya summa uhuya summa uqtal summa uhuya yake cewa ni nayi guri in ji manzon Allah nayi gurin a ce an je wajen yaki an kashe ni fi sabilillahi a raya ni a ƙara kashe ni a ƙara raya ni a ƙara kashe ni har su uku ya faɗa haka sai ni nayi gurin haka kuma wannan rayuwar tasu ta tabbata a cikin hadisi cewar rayukan shahidai fi hawasili an gane ko suna cikin sukunan ɗuyurin kudurin wasu tsuntsaye koraye fil janna a cikin aljanna tabiru fil jannati haitu sha'ad wanda waɗannan tsuntsaye suna suna tashi suna yawo a aljanna duk inda suka so ran shahidi Allah ta'ala zai halitta tsuntsu a aljanna kore sai a sanya ruhu a ciki duk inda ya so ya je ya su wannan ya su wannan yana yana shan iskar aljanna da dadin aljanna ko da kuwa jikinsa ya ya ya zama kamar kasa ya rike dan ba sharadi bane cewa duk wanda yayi shahada ba zai rike ba sharadi bane sai Allah ta'ala ya ce karrama shi da wannan kuma ba sharadi bane ko da amma da dama kuma Allah ta'ala ya yi masa haka da haka wanda ya shahada mai yake cewa dayan wanda wanda ya shahada ne baya jira da mutuwa sai kamar yadda dayan ke jira da ibn al-karfa da kuma cizo irin na wannan ya sunan ta zuma zuma ita ce zuma ce ai da ya ga ce an kai shi asibiti ana ta mai karewa da allurai da wahala wani ma daga nan kawai zai haka shi ke nan kawai kiwon abokin shi to shi ma wanda zai shahada to duk iya mugun kisan da kaga an mashi iya wahalar da zai sha ba ta wuce haka bai zama ba sallallahu alaihi wasallam kuma gashi Allah ta'ala ya ce kar ba a ce musu matattu a ayar suratul baqara ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat nan kuma kar ya ce kar ke tsammanin su matattu ne ta haka rayayyu ne masu kuma daraja ne kuma ranar lahira suna daga cikin wanda za su yi ceto shahidai ba ranar lahira Allah ta'ala zai ba shahidai ceto saboda farnar amma duk da farnar shahidai jama'a an ce za a auna ranar lahira za a auna jinin shahidai wanda suka mutu wajen yaki da tawadar malamai irin su malam Usman Halifa su ne malamai ko ya auna da tawadar su da jinin shahidai a sanya a mizani kun san wanda zai rinja tawadar malamai za ta rinja ta fi amfani ta fi amfani ga musulunci fiye da jinin shahidai so da koda an je an yi an yi shahada an yi abin da ake idan malamai ba su yi aikin su ba to ana nan dai jahannama ne za a tashi an gane ko malaman ma su suka fito za su wata farnar shahada har a jima'a shahada har a gamsu da addinin a yadda ma za a iya ba da jini a kan ma addinin duk aikin malaman ne ai su waɗancan sahabbai da suka je suka shahada wa ya karantar da su farnar addinin ne manzo Allah ko to shi manzo alaihi salatu wassalam ce inna ma bu'istu mu'allima ni din da kake gani ni ma an aiko ni a matsayin mai karantarwa Allah ta'ala ya sanya mana alhairi cikin dukkan rayuwarmu da albarka bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون na'am ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
yastabshiruna bi ni'mati يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسكهم سوء da sauran kamar wa qadlu anna Allah
لم يمسكهم
adawa yastabshiruna ne kawai يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم shi يمسكهم
kenan ne wa qadlu anna Allah la yudhi'u ajran
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Allahu akbar to ba shi ma maza ba ki gidan sarari masu la masu la Allah ta'ala yana cewa ah, wannan karshen wannan aya an faɗi farnar shahidai ko cewa za su suna nan da rayuwarsu kuma haka ma abin yake duk wanda ya shahada yana nan yana yawan aljanna da sifar tsuntsu koren tsuntsu sai Allah ta'ala ya fara shi na bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin cewar farshi ne wannan hali ne hali ne jumla ce ba jumla ba ce ah, jam'i ne na muzakkar asalin amma kuma ya zo akan babu hali shi yasa ya samu nasaba dama shi da muzakkar salim ai yurfa'u bil wawi ko wa yunsabu min wa yuzarru bil ya'i farihina bima atahum Allah min fadli za ka ga suna masu alhali suna masu yin farin ciki farai saboda abin da Allah ta'ala ya ba su na daga faralarsa in ga an ce an ba da farala aikin ka bai kai gurin ba amma an ingiza ta an tunkudo ma abin da ya ninninka aikin ka to suna jin daɗi yadda Allah ta'ala ya karrama su ya fifita su bima atahum Allah min fadli wa yastabshirun har suna yin albishir bil ladina lam yahqu bihim min khalfihim da al'ummar da ba su kai ga rutsuwa da su wasu suna duniya suna kan bayansa a duniya suna masu albishir cewar Allah kawfin alaihi an gane ko cewar ba ba wani tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba malamai sun ce to su waye alaihim din wasu malaman suka ce su shahidan kamar suna cewa ai ba ai ba su ha da albishin duk da suke ganin an kakkashe mu an zubar da jinin mu'amala raga raga to ba ba wata matsala da muka samu babu tsoro gare su ba bakin ciki ku ne kuke rayuwa ta karkar ta wahala amma mu lafiya lau yanzu ne muka san yadda rayuwa take da daɗi ba wasu malaman sun ce abin da ake nufi kenan wasu malaman suka ce Allah qabul alaihi cewar kudin da baku zo ba ku ci gaba da jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah idan kuka yi shahada ba wata tsoro ba bakin ciki ku daina jin tsoro to amma alqur'ani da ke littafi ne na Allah kuma sannan bilisanin arabiyyin mubinin ne to alkalamu muhtamilun amrai zancen ya ɗauki duka guda biyu duka biyun ake nufi su din waɗancan lakofin alaihim wala ya zama rayuwarsu ta kyau kuma suna gaya ma waɗancan su ma in sun taho su taho kawai ba wata ba wata matsala kamar kai ne yanzu kila kasuwar sallah ya ɗan bada misali da sana'ar gidanmu wanzo misali sai zan so kafin ana kasar ko za a yi ciniki kasuwar sallah ko ba za a yi ba sai wani ya ɗauki dila mu ɗauki ma da yaji ya ɗauki dila ya tafi yana zuwa shi sai ga an zo ana ta ciniki ana ta ciniki da Allah kai na wani zangon zan ne a nan gurin misali wanda shi ka darabe ka ba to ban ga ban ga shi ba to a to ga ma tiya man wai wai wai wai an yi tuya an manta da albasa to kaddaran shi ya fara tafiya ba tiya man da yana ta ciniki yana ta ciniki sai su Allah ya kin ba su kawo ba kaga kila sai ya buga waya sai kai maza maza ku taho ba matsala sai da kaya kawai ake sayi to wannan shine fatan kwatin su shahidai da suka tafi sai ga yadda roman yake to suna ga an ba ai taho kawai ku daina jin tsoro to an ce kuma wannan magana mahaifin Jabiru Abdullahi al-Ansari din nan abin da yasa nake yawan kawo shi tsoho ne shi yana tafiya a zakar zakar zai tafi yayi suka ce baba ina za ka wajen jihadi Allah ya dauke wai ina sa Allah ya dauke ba amma ni yadda kuke so ku shahada ni ma ita nake so ni ta haka ya tafi kuma Allah ya karrama shi da shahada to yasa Allah ta'ala ya tambaye su me kuke so ne ce so muke mu dawo duniya a ƙara kashe mu ƙara dawowa mu ƙara jihadi kaga farnar zaka da muke Allah ya ce wannan kun ba zan yi wannan ba na kaddara duk wanda ya so ba zai koma ba sai dai ku faɗi min wata bukata suka ce to so muke a gaya wa ƴan baya cewar ba matsala ta ci gaba da jihadi kawai su dawo to ga ta Allah ya faɗa a ran ya shaida wa ƴan bayan kamar yadda suka ne yastabshiruna bi ni'mati min Allah haka ne ko suna yin bishara da ni'imar da Allah ta'ala ya musu wa fadlin da faranar da Allah ya musu wa anna Allah la yudhi'u ajr al-mu'minin cewa Allah ta'ala baya tozarta ladan mu'mini wallahi ko da kamar kwayar zarra kai alhairi ka manta da shi ma tuni Allah ta'ala sai ya zo da ita yana so in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha abinda kai na alhairi ko ka manta da shi ko shekara nawa ne ko da kamar kwayar gadagi ne Allah ya ce wallahi sai mun zo da ikirarin zahira kuma ya ce wa kafa bina hasibin mun isa masu lissafi kuwa mun isa mun isa kwarewa wajen lissafi ko mun abin da ke na alhairi ba za a manta da shi yasa ayar surar da zafi take cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kaga wadanda suke aiki suke ayyuka na gargari da daga ganin kayi ya wuce Allah ya ce ba ma tozar ta sakamakon wanda ya yi jawo aiki muna nan muna sane da shi ta haka kuma bangaren da miyagun ayyuka duk abin da kake ganin kayi tsinanci kayi yaudara kayi zalunci kayi kesa lokaci mai yawa ya tafi to in aka zo aka ba ka littafin ranar lahira to nan kuma za ka ga mutum yana cewa ma da hazar kitab wannan littafi me ya tabe shi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa baya barin karamin laifi ko babba duka sai ya kiyaye wani irin littafi ne wannan abinda ka manta da shi ma ce da yawa amma har gashi nan shi ma an rubuta ba a manta ba za ka Allah ta'ala baya mantuwa kuma sakamako yake yi shi yasa suke yin wannan bishara suna cewa lallai Allah baya tsoratar baya tsoratar da ladan mu'mini sai ya ba su amsu to kuma saboda wasu lokuta muna cinye lokacin tambaya din ina ga nan za mu tsaya da karatun sai dai mu buɗe filin tambayoyi wanda ko da mutum ba zai iya rafi yi samu idan ya tambaya da malami ba amma kafin nan gurin zan so in fadakar da in ƙara fadakar da mu game da al'amura guda biyu na ɗaya wannan goma na ƙarshe idan suka shigo manzo alaihi salatu wasallam yana yin kokari a cikin su har ma an ce yakan tada iyalinsa daga bacci su tashi su yi ibada su yi sallah kuma yakan yawaita ayyuka na alkhairi a cikin goma ƙarshen nan fiye da kwanakin baya na ramadana to amma duk da haka wata rana sai na umar sai ne ga wani sahabi wajen sallar asuba sai ya jiya gidan mahaifiyarsa sahabin yana tunanin ko bai yi aure bane ne ko kuma yana tare da mahaifiyarsa a cikin gidan suke ce ma balu kulalin lam arahu bi salatin fadl me halin wani ban gaishe a sallar asuba ba sai ne sa ai innahu tahajjada ya tashi yana tanafil cikin dare ne hatta idza kana akhirul layli galabatu aynahu har sai da ƙarshen dare ya zo kuma sai idanuwar shi suka rinjaye shi da aka yi sa da yanzu sallar asuba sai na umar ya ce so sa to wallahi ni dai in halarci sallar asuba a cikin jami'i ya fi soyuwa gare ni fiye da in yi tsayuwar dare dukan ta ba tare da na yi asuba cikin jami'i to wannan masu tahajjud a ƙara kulawa tahajjud abu ne mai kyau mutum ya zo ya amma ko kai to ka tabbatar da gabo sallar asuba cikin jami'i in ba haka ba wanda ya sallar asuba cikin zami da kai da shi ba haɗi ko kaɗan ba ya wuce ka ne ka ba kusa ba amma in kai ta hajjar ɗin kuma kuma kai sallah asuba kai asuba ne kai kuma ka wuce shi ne ka ba kusa ba da aka abinci wannan muna fatan kullum za mu da wannan faɗa ga wata minti ɗin ko minti biyu har zuwa ranar rabewa insha Allah wanda ta shafi wata matsala Allah ya samu aiki to wannan shi kamar shi zai ba a to ai kuma malam sanin ne kun zai shi yin kun san tambaye shi ba matsala ba ba matar da matar da suka yi yarjejeniya da nufin su zai ba da kuɗi to suka kuma gidan su da niyyar a dan har a kuɗaɗen a kawo misali na kafin a kai ga haɗawa sai can na to shi mutum zai tashi kuɗi ne to ai ba a yi kullum ba to ba duk abin da bai cika ba ai bai da hukunci an je yi alkawarin kullum ne ai sai ta kawo kuɗin ya karɓa sannan sai kullum ya tabbata yadda malamai suka faɗa idza a'adatu shay'an a'adatu idan ta ba shi wani abu wanda ta kawai sai ta ba ta san mijinta shine ma'anar kullum sai su yarda ne za ta ba shi wani abu to in dai ta ɗauki abin ta ba shi fakala a halin nafsi sai ya zo ya tube ta daga auren kansa in ta ba shi ko ya faɗa tafi ko bai faɗa ba in dai ta ba shi ya karɓa to abu ya tabbata to amma wannan ta koma gida ne tana kokarin haɗowa sai kuma ta rasu kaga ba ma a haɗa ba ko an haɗa kuma ai ba a kawo ya karɓa ba da haka yanzu matar shi ta rasu zai ci gado eh, kuma lafiya lau duk abin da ta- ta ta mallaka zai ci gado yadda mijinta zai ci gado tunda shi ne mijin nata kullin ai bai tabbata ba a takaice dai kulli bai tabbata ba da wannan shi ba kana kusura ne me kake nufi da yan taratara to na na mm
da ake cewa wani mutane ba ta tabbatar da to akwai nan ko ba ko kuma akwai wata layi a kogon duniya to alhamdulillah tambayar karshe zan fara amsa cewa sharifai wuta ba ta cin su to na'am sharifai su ne jirin manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam to kuma ba wani nafsi da ya gwada cewa wutar duniya din ma ba za ta ce su ba ba sharadi ba ne sai dai idan sharifi ya nemi maganin wuta daban a auke ne yadda kowa ma zai iya nema shi ke nan yadda ba za ta ci shi ba in ka ga wani sharifi ya zo ya ɗauki wuta to magani ne ba kawai wannan nasabar ba ta da alaƙa da wannan ita wannan nasabar ta ci jini ce ba ta da alaƙa da rashin kama wa wuta wannan shi ne kuma ko mutum sharifi ne in bai bi Allah ba ai Allah ta'ala zai kona shi da wuta an gane ko shi Allah ta'ala nasaba ba da mu shi ba aiki an gane ko kuma annabawan Allah kan wannan tsarin ke annabi Yusuf kaga ai annabi da ce mashi mai girma dan mai girma dan mai girma ko lokacin da zai nemi a sanya shi aiki yace ni za'alni ala kaza'il ardi inni hafizun alimun bai ce inni hafibun ni dan gidan manya bane kada ya kwata kwata shi musulunci ba ruwan shi nan yadda yin yadda kwalifin mutum yake shi ne kawai darajar sa da haka wanda ya aiki na yanzu bilal ba bawa bane dan habasha amma ga irin kusancin da ya samu da manzon Allah ko har ma'aikin Allah yana cewa na ƙara tafiyar takalmin shi a gaba na a aljanna ya kira shi da kake yi ya ce mai nishi idan ni a rola ba zan bari ta warware ba har sai na yi wasu na tafi da ita ya ce to shi ne dalili da haka a takaice sharifai mun gama da manzamarin su magana sai ta magani kawai sai kuma maganar yan kayi layi ko shi ne yan tara-tara ta sai ko to ai ta'arifin abin dan sun yi wa dan kasuwa bane gaskiya kar in faɗi hukunci kan abin da ban san haƙiƙanin yadda suke yin shi ba su da jari na'am to tsarin ne na ne tsarin ne kayan to sai zai yi ce na to alhaji ya ƙara bayani ga ɗan kasuwa nan ba na'am ko kuma shi da su Now, kun ba tsaye ba.
Uhum. to alhamdulillah na fahimci yanzu kan ya same shi to irin wannan abin akwai yadda zai halatta akan tsarin addini akwai yadda zai halatta ta inda zai halatta duk da banda ko sisi da tsarin kaddara sai mutum ya zo da hatsi cikin mota sun zo su na kama na siya sai muke ciniki dubu hamsin ne akan misali dubu sittin sittin masarar to shi ke zama na siya abin da ya sani ya kawo mai kuɗi ba magana in naga ka faɗi hatsi yayin ƙasa in ce to kai fa je ka da motar ka ba wannan inda wannan sigan ne ko na wannan sigan yanzu na siya ba shi ke an gane kuɗi yanzu yake bi na kaya na wani in na je na sai da wani dubu sittin da biyu kaga dubu biyu su hamsin nawa dubu ɗari sai in sa ta aljihu in kawo mai kuɗin shi na sayi kayan shi bashi na je na kai da na an so kuɗi na soke riba ta na bashi wannan halal da wannan siga amma fa idan ta kwabe bayan na na siya da wannan siga kuma sai aka da ai haƙi ya fa yayi kasa to sai dai fa in biya shi yadda da sai din sa ko da zan yi su kokuwa inda kasuwa ta san riba kuma ta san ba ruwa kila sai kuma na sai da ta dubu hamsin da tara tara to yanzu ga dubu ɗaya dai a sama dubu hamsin in ba shi kuɗin shi to in za a yi ta da wannan sigar ya halatta amma irin yadda ba mamaki kila haka suke ban zai sani in irin kila yadda in ka siya wani ma ya siya wani ma ya siya in ta kai ga ake ga abin ya lalace wa karshen ta za a bi wajen mai kayan ma kowa ya gudu a ce dauki kayan ka dawo to inda wannan sigar ne ma'aikin Allah ya hana in dai da wannan sigar ne ta biyu to ma'aikin Allah ya yi hani game da daga ribar abin da ba kai ke da asarar shi ba idan ya halala na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rubuta malam yarman manzo Allah ya hane game da mutum ya ribar abin da inda abin zai halaka ba shi ne kira asara ta ga kowa sai ya aula ya gani Allah ya sa mu dace to sai amma wani ya kare daga lashe ke na ku ko mutum nawa ne in dai da wannan sigogin ne shi ke ya halatta in kuma da sigar yadda za a gudu ne to bai halatta ba wa alaikum assalam
game da tambayar tsakanin a kan aka ɗaya lokacin ya zama shi wanda da ake gure na'am ya koma bayan masu ta shawo misali da zai ya koma ya ce a bayan shi abin da suke yi da Mhm.
sai a ga kuma ka bashi sai ka bashi kuma suka zuwa su bashi bayan ta Mm.
sai ya ce ai kuma zai an raba gari a to ai mai sauki ne wannan shi bai san shari'a ba sai ya tunanin kulin ya tabbata sai ya zo gudun ko haka ne yana nufin ya ci kulin an zo za a kwashi kaya kuma ce ba za a kwashi ba sai an bashi gado wato tudu biyu zai suke da ko tambayar da shi maza bake to ai abu ne mai sauki sai a lissa da kudin kulin cikin gadon shi sai a tuga mai ragowa ba shi kenan ba kawai Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ya akwai addu'a fa jama'a Amin.